نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna karewa Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai kowa mai komai wanda cikin rahmatsa ne da ikonsa ya sake ba mu wannan dama ta haduwa don ci gaba da karatu a cikin wannan littafin na babban malami al-imam ibn rajab al-hanbali wanda ya samu suna bayan fadlin ilmin salaf ala ilmin salaf a yau daren daren biyar kenan ga watan safar shekara 1447 wanda ya daidai da 19 ga watan bakwai shekara 2026 wanda wannan shi ne darasi na 17 a cikin jerin karatattukan cikin wannan littafin muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon fahimtar abinda muke karantawa kuma ba mu ikon aiki da shi wanda idan ba a manta ba mun tsaya daidai gabar da al'imam ibn rajab al-hanbali yake kawo alamomi na ilimi mai amfani a shafi na 96 kenan inda imam ibn rajab yake cewa min alamatil ilmin nafi ina jin nan ne ko wa min alamatil ilmin nafi yake cewa yana daga cikin alamomi na ilimi mai amfani annahu yadullu sahibahu ala al-harabi min ad-dunya shine cewa ilimin nan zai shiryar da mai shi kan gujewa duniya wa a'zamuha kuma abinda ake nufi da duniya cikin abubuwan da suke da alaka da duniya mafi girma ar-ri'asa shine shugabanci والشهرة da shahara nema a san da mutum walmadhu da kuma yabo fattaba'udu an dalika dan haka ne santan wa'annan abubuwan walijtiharu fi mujalabati sai ya rika yin kokari wajen ganin ya nisanci shugabanci neman a san da shi neman a rinka yaba masa mutum ya rika kokarin gujewa wayannan abubuwan min alamatul ilmin nafi yana daga cikin alamomi na ilimi mai amfani idan mutum bai sanya burinsa ya zama a kan shi ba ya zama ana yabansa ya zama ana masa kirari yana nema a bashi matsayi da mukami wannan yana daga cikin alama ta ilimi mai amfani kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wani hadisi wanda shi mawallafin littafin nan sai da ya yi littafin akan sharhin hadisin ya sa maza suna zammul mali wal ja wato zargin abin duniya zargin dukiya da neman matsayi hadisi ne ya doka na alifi sallallahu alaihi wasallam sai ya sharhin sa sharhin sai ya zama littafi guda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kirkeci guda biyu inda za a fike su kirkeci guda biyu waɗanda suke matuƙar jin yunwa a ce an sake su a cikin garke ko a cikin wani tawaga ko kuma tari na tunkiyoyi to ɓarnan da kirkecin nan za su yi ga tunkiyoyin bai kai abin da san duniya da san mukami da san kuɗi yake wa imanin mutum ba idan mutum hanyar mai kudayin abin duniya yana neman matsayi yana neman mukamai wannan yana lalata masa imani ya cinye ya bata masa imani sama da yadda kirkeci zai yi barna ga dinkiya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ko da ya buga wannan misali ya zabi dabbar ta fi kowace dabba barna barna mara amfani kasan zaki idan zaki ya ji yunwa yakan yi farauta ne saboda ya kusar da yunwarsa zaki in ya samu nama ya ci shi kenan zai ta kallon sauran dabbobin suna yawo baya kai musu hari amma ba kirkeci ba kirkeci in ya farauci nama sai ya yi tabbatar babu wanda suke tsaye cikin tinkiyoyin na gaba kidan ya kwantar da su ko da ba zai iya cinye su ba to haka san duniya da neman matsayi da neman mukami yake farautan imanin mutum ya lalata shi in ji annabi sallallahu alaihi wasallam to ilimi mai amfani yakan sa mutum ya zama baya kwaɗayin waɗannan abubuwan saboda ya san cewa barna dai mai a cikin imaninsa ke za ma abota ilimi kamar da sufiya da sauri yake faɗi su in sun nemi ilimi aiki suke yi al'ulama idan alimu amilu wa idan amilu shugilu wa idan shugilu fuqidu wa idan fuqidu kulibu wa idan kulibu haram ji sufiya da sauri yace haka malamai suke in sun samu ilimi sai su dukufa wajen yin aiki da ilimi idan sun yi aiki da ilimi to za a nemi su a ranta saboda za su shigaltu za su shigaltu da kansu za su shigaltu da gyara ayyukansu za su shigaltu da gyara iyalansu za su shigaltu da samun tasiri kan waɗanda suke tare da su za su ta aiki dare da rana to duk wanda ya shagaltu kuma da ayyuka ba za ka same shi wai haka nan kawai ka gan shi kan titi ba idan shugilu fuqidu sai a rasa su cikin al'umma to kuma duk sanda aka rasa mutane aka rasa abu cikin al'umma to sai kaga ya zama yana da tsada kenan fa idza fuqidu qulibu idan an rasa su kuma sai a fara neman su fa idza qulibu to a lokacin da ake neman su su kuma harabu sai su gudu ba sa bari wai abu na duniya ƴaƴan duniya ta kama su su nitsar da su su durmiyar da su cikin al'amarin duniya su guduwa suke yi in ji su da sauri to wasu kuma 'yan damfara da suka fahimci haka su ma sai suka sanya rigunan malamai idan ana neman malamai sai ce ai ga mu saboda sun fahimci malaman suna da daraja sai aka fara samun malaman jahu wanda suke sanya riguna na malanta amma ba malaman bane wani lokaci za ka iya samuwa mutum ya riga ya samu ilimin da za a ce masa malami amma ilmin lisani ne ba ilmin kalbi ba tunda ai ilimi yana rubuwa kashi biyu akwai ilimi na harshe wanda idan mutum yana magana za ka je yana kawo matsaloli yana tattauna su amma a zuciyarsa babu komai to malamai na Allah iliminsa a cikin zuci ne idan ilimi ya tabbata cikin zuciya kamar da ibn rajab ya faɗa sai ya zama mai gabbai sai su tafirantu da ilimin da ke cikin zuciya sai kaga aiki yana bayyana amma mutum ba za ka mu'amalance shi ga ilimi ba kaga ayyukansu kuma sun sha bambam wannan shine alama ta ilimi mai amfani shine ibn rajab ke cewa fa idza waqa'a shay'un min dalika min ghairi qasd wa ikhtiyar idan ko wani abu ya faru wani abu ya samu fa idza waqa'a shay'un min dalika idan wani abu cikin waɗannan abubuwan da aka lissafa da samun shugabanci na samun shuhura a kan da mutum na yabo ko mutane su zo suna yabansa idan wani abu cikin waɗannan guda uku ya faru ko ya samu gare shi min ghairi qasd wa ikhtiyar ba tare da ya nufe shi ba ba tare da kuma yana so ba ba shi da zaɓi ne haka kawai abin ya zo masa to kana sahibu fi khawfin shadidin min asibati mai ilimin nan mai amfani a san da yaji ana yabonsa a san da yaji mutane suna sun san da shi to sai ya zama so yana cikin tsoro mai tsanani min asibati daga karshen sa sai ya zo yana jima kansa tsoron karshen sa yana gani ko ina yaji ana nuna shi ana faɗin alheri game da shi ana yaba masa ana cewa bawan Allah mutumin kirki to bai ruwa sai ya koma yana jima kansa tsoro min aqibatihi cewa shin ya karshen su zai kasance بحيث أنه يخشى ثم لذلك تناني كويلا صور أن يكون مكرا واستدراجا هذا إذا من تقول ما كيرتي ناك كل مثلا إلا ما تقول ما كيرتي وني إرن misali kamar tarko ne aka sa masa a gani zai ci jarabawa ko ba zai ci ba kama kana da imamu ahmad ya kawo zalika ala nafsihi kamar yadda imamu ahmad imamu ahlus sunna wal jama'a ya kasance yakan jima kansa tsoro inda ijtihadi a lokacin da sunan sa yayi cikin al'umma wa baro da sifuhu ya zama to an san shi ko ina ana ce masa imamu ahlus sunna wal jama'a imamu ahlus sunna wal jama'a wato bayan mihilar sa kenan bayan jarabawar da ta same shi da jajircewar da yayi aka masa duka aka wulakanta shi aka kashe masa wasu daga cikin almajirai imamu ahmad ya ci da ya dage da Allah ya kawo nasara to ibtila'in nan sai ya zama masa daukaka kamar da Allah ya alƙawari wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wani lokaci idan Allah ya kawo jarabawa mutum ya hakuri to sai kaga alheri ya biyo bayan to ko da Imam Ahmad ibn Hanbal alaihi rahmatullahi ya jure ya hakuri Allah sai kawo masa daukaka sai zama babu wani guri a duniya face ana tutiya da Imam Ahmad ibn Hanbal mutum ma tsoro yake ji ya fito ya ce shi ya saba mai imam ahmad bin hanbal duk wanda imam ahmad ya suka akan shi sai ka ga mutane suna kauce masa to tun da imam ahmad ya samu wannan karbuwa a cikin zukatan mutane bai zo na a kujeran shugabanci ba sai rinka ji kansa tsoro cewa shin wannan abu ba ba ba tarko bane kuwa shi yasa imam ibn mubarak yake cewa abu adun nas min nifaq zaka samu wa'anda suke wa'anda suka fi kowa ne san da munafinci shine ashadduhum takhawufan ala nafsi min shine wanda yake jima kansa tsoron munafinci yana jin tsoron kare ya zama to shi munafiki ne alladhi yara annahu la yunjihi minhu shay wanda yake gani cewa kai babu fa abin da zai iya tsiratar da shi daga munafinci to su ne suka fi kowa nesa daga munafinci wa aqrabun nasi minhu amma wanda suka fi kusa da munafinci shine idza zukiya bima laysa fihi irtaha qalbu wanda in an yabe shi da wani abin da shi kansa ya san bai dabi'antu da shi ba sai kan samun nutsuwa a cikin zuciyarsa ya karbi ya banna wa qabilahu ya gaje zama ya karba mahallu shahid dai shine cewa dalibin ilimi kada ya rubu ko da yana amfanar da mutane mutane suna amfanuwa yana shiryatar da mutane ko mutane ma suna musulunta a hannun shi kada ya taba yarda da ruduwa ya ga kamar ya zama wani abu ko yana da wani matsayi wa min alamati ilmi nafi' yana daga cikin alamomi na ilimi mai amfani anna sahibahu la yad'i ilma shi mai ilimi mai amfani baya iddi'ai ya rinka cewa mutane shi masani ne shi mai ilimi ne wala ya faru bihi ala ahad ba zai zo yana alfahari da ilminsa akan wasu ba wala ya zuba ghairahu ila al-jahl bai dangana mutane zuwa ga jahili jahilci ce kai wannan jahili ka ji jahilai bai nasabta mutane zuwa ga jahilci illa man khalafa sunnata wa ahlaha sai wanda ya saba ma sunna da ma'abuta sunna to su ne ake danganawa zuwa ga jahilci فإنه يتكلم فيه غضبا لله شما لوكacin da zai yi magana game da wanda ya saba wa sunna yana yi ne saboda fushin da yake yi saboda Allah ba wai dan at-tashaffi ba ko sa akwai at-tashaffi wanda dama wani yana kula da wani yana ta masa hasada to a lokacin da ya samu dama wani nan ya dan samu zamiya ya kuskure shi kuma sai ya amfani da damar ya hutar da zuciyarsa sai kaga ya hau kan mutumin da ma'abocin alfarma ma'abocin karamci cikin ma'abuta ilimi sai ga an haushi da kaman bai taɓa wani alheri ba da wannan tashaffi ne ba wai ghadabu lillahi bane saboda ai annabi sallallahu alaihi wasallam shi yace afilu da bil hayati asarati ma'abuta alfarma da daraja in sun samu zamiya akan kau da ido ba wai kawai dan mutum ya saboda babu wanda baya samun zamiya babu wani malami babu wani malami da baya samun tuntuɓe zai samu tuntuɓe na harshe zai yi kuskure saboda ba ma'asumi ba ne wannan kuma shi ke tabbatar da malantarsa cewa a ƙididdiga masa kurakurai amma san da malami ya kuskure sai ka ga wasu almajiran su kuma sun haushi wani ma in ya tashi sai ka ga ya mai da shi kamar wani tamkar bai taɓa wani alheri a rayuwarsa ba wani bisa kuskuren da ya yi sai ka ji an ce masa wai bai taɓa yin zama ahalus sunna ba ba ko sau ɗaya irin waɗannan maganganun kwata-kwata suna fitowa ne daga bakin waɗanda ba su san darajar ilimi ba ilimin nasu kuma ba ilimi ne mai amfani ba saboda wanda ya san wanda yake da ilimi mai amfani dole ne wajibi ne ya girmama wanda ke gaba da shi wanda ya riga ya shi a cikin tafarkin dole ya girmama shi idan ya zama to wanda ya je koyi kafinta ko ya koyi kayayyakanci kalikanci ko ya koyi tela yana girmama wanda ya koya masa aiki amma abin damuwa da abin bakin ciki sai ka ga a dakira ta masu karantarwa wannan al'ada kuma sai ya zama to tana da karanci a cikin su wanda yake da gaba da mutum a shi so yake kullun kaman yi kaman wannan shine ya taushe masa yake bisar masa da tauraron sa in ba ya ga karshen sa bane to shi ba zai bayyana ba da haka sai kaga ya dauki zafi akan wanda yake shine ma ya dora shi akan tafarkin neman ilimi wannan kwata-kwata wannan yana nuna kenan ilimi ba shi da amfani idan ilimi yana da amfani to za a samu fadlus sabak ka san waye ya riga haka ya fara hawa tafarkin nan ya zama shugaba a ciki ko da ya samu zamiya za ka san yadda za ka mu'amalance shi daga shi mai ilimi mai amfani baya iddi'ai cewa shi mai ilimi ne wala yafkharu bihi ala ahad baya alfahari da ilimin sa akan mutane wala yanzibu ghayrahu ila al-jahl illa man khalafa as-sunnah wa ahlaha fa innahu yatakallamu fihi ghadaban lillah adan asan da ya tashi magana kan wanda ya saba sunna yana yi ne saboda Allah la ghadaban li nafsihi ba yana yi ne wai dan san ransa ba wala qasdan li rif'atiha ala ahad ko dan wai ya samu daukaka akan wasu wa amma man ilmuhu ghayru nafi amma shi wanda ilimin sa bashi da amfani falaysa lahu shugul zaka same shi bashi da wani aiki fi watakabburi bi ilmihi ala nas a ce yazo ya rinka nuna girman kai da ilimin sa kan mutane kullun yana son shi za a saurara ونسبتهم وإظهار فضل علمه عليهم زي زي لامون علم انسى يبين الشين فمالهم يعني قلوب ونسبتهم إلى الجهل ذلك دنگ ناس زوا كجاهل يلا كرنس جاهلين وتنقصهم يبي يلا نقص سو يلا نون سو با كوا بني سو كسكنتسو ne liyartafi bidalika alayhi saboda shi kuma ya samu dokaka akan su idan sun yadda su kaskanta su ne kaga to shi gina waye mai dokaka waye mai alfarma waye mai daraja shi ne ya rusa malamai ba don komai ba in malaman suka rusu ai shi zai zama malami wa hada malai wannan min akbahil fisali wa ardaha yana da cikin dabi'u mafi muni dabi'u mafi kaskantattun dabi'u yace wa rubama nasaba man kana qablahu min al-ulama'i ila al-jahli wal ghaflati was sahm shin wani lokaci ma za ka iya samun mai irin wannan ilimin mara amfani sai ya dangana mankana kwamlau waɗanda suka gabace shi minar ulama cikin malamai ilal jahali irin ka nasabta su ya dangana su zuwa ga jahilci wal ghaflati ya dangana su zuwa ga fada wasahu ya ce rafkanannu ne wasan abin da suke yi ba wa yujibu lahu hubba nafsihi hakan sai ya wajabta masa ya so kansa har rai wa hubba zuhuriha ya so shi ya bayyana tunda ya riga ya gano malami ba su iya ba to shi yanzu ya kamata a san shi wa ihsanu zannihi biha zai zo yana kyautata ma kansa zato wa isa'ata zannihi fi man sala magabata kuma ya muna na musu zato yace ba su iya ba ai ilimin da shi yake da shi yanzu magabatan ma ba su da shi wani in ka ji yana magana ya rinka rantsuwa yace ilimin da yake da shi babu wani wanda yake da irin ilimin eh sai shi ilimin da yake da shi kowaye ko duk sai dai a cikin aljanu sai dai cikin aljanu amma cikin yan adam zai ka mace ta tsuna ta haifi irinsa a ilimi to kariya yake shi kuma ba aljani ba ne to shi mai ilimi mai amfani ba zai rinka cika baki ba ba zai rinka dangana mutane zuwa ga wanda ba hasali ma shi kullum yana ya fahimci shi ba bai sani ba ya fahimci wa ma utitu min al-ilmi illa qalila ya fahimci duk abin da ka samu na ilimi to dan kadan ne kake da shi akwai bayan Allah waɗanda suka ninka ka sai dai su kila ba su bayyana ba inda za ka je gurin su da za ka koyi ilimi shi malami ya san da haka ya san akwai abubuwan da shi bai sani ba wa ahlul ilmi nafi' ala diddi hada su kuma masu ilimi mai amfani ilimin su sabani suna kan sabanin wannan ne yusihuna dhanna bi anfusihim su suna muna nama kansu zato wa yaftinuna dhanna bi man salafa min al-ulama amma suna kyautata zato ga waɗanda suka gabace su cikin malamai salafus salih magabata na kwarai ko da mutum yana ganin cewa shi wannan mas'alar shi fa ya fahimce ta amma in ya saba magabata sai ya muna nama kansu zato sai ce kai kila bai gano abin da wancan suka gano ba sai ya muna nama kansu zato ya ce kai wancan bayan Allah ne ga su suna masana ne duniya ta shaida musu yanzu ya za a yi ni a ce natijar da na samu ta saba mana wani sai ya muna nama kansu zato wa yuqirruna bi qulubihim wa anfusihim suna tabbatarwa da zukatansu da rayukansu bi fadli man salafa alaihi cewa waɗanda suka gabace su suna da falala a kansu ba da baki kawai suke faɗi ba har cikin zukatansu haka yake wa bi ajrihim an bulugi maratibihim wal wusul ilaiha aw muqarabatiha suna tabbatar da cewa su ko ba za su iya kaiwa ga matsayin su ba sun yadda sun gaza ba za su iya kaiwa matsayin magabata na kware ba wa ma ahsana qawla abi hanifa yace zancen abu hanifa an-nu'man bin thabit al-kufi imam abu hanifa kenan yace zancen sa yayi kyau wa qad su'ila an alqama wal aswad a lokacin da aka tambaye shi game da alqama da aswad wa'annan manyan malamai ne wa'anda suke kusa da zamanin abu hanifa amma sun girme shi sai aka tambaye shi aka ce tsakanin al-aswad da alqama waye fi ilimi waye yafi فقال أبو حنيفة يتي والله تنالا إلى الله ما نحن بأهل أن نذكرهم هم مخيمة أي ما أنبتي سبا فكيف نفضل بينهم هيا نام شيء واني يا تواني أنبتن سما يا تكرفم وإن الأسود دع الألقمة باوية سحب بيبني أبو حنيفة zance da malamin suke faɗi cewa ya ga Anas bin Malik saboda ka tabi'i ne in ka ce tabi'i ne ya tabbata tabi'i ne amma yana faɗi game da waɗannan manyan tabi'ai da al'aswar da alƙama cewa mu ba mu kai matsayin mu ambace su ba ta yaya za mu yi mu fifita ilimin su ta yaya za mu yi mu ce wani ne yafi wani ji abu hanifa ilimi mai amfani kenan ilimi shi ke sa mutum ya ga girman wanda ke gaba da shi amma duk sanda mutum ya zama yana rena na gaba da shi to ilimin sa ba shi da amfani وكان ابن المبارك عبد الله بن المبارك الإمام المبارك إذا ذكر أخلاق من سلف ko idan zakara akhlaqa man salaf idan aka ambaci dabi'u na magabata na kwarai yunshidu abdullahi ibn abdullahi ibn mubarak sai kawo wannan waƙen yana cewa la ta'ribanna bi dhikrina fi dhikrihim laysa as-sahihu idha mashakal muq'adi la ta'adizan da zikirina kada ka kawo ambatan fi zikirihim a san da ake ambatan su ana magana maza ta ran kawo mu shi wannan abdullahi ibn mubarak din sai ka san waye shi abdullahi ibn mubarak ma khalaqa Allah haslatan hamida illa wa hiya fihi babu wata dabi'a ta alkhairi ta alfarma da ake sani cewa mutum yana da shi face ana samu a jikin Abdullahi bin Mubarak idan ana maganar ilimi babu wani fanni na ilimi da Abdullahi bin Mubarak bai zarra a ciki ba Abdullahi bin Mubarak wanda duk wani ɗalibi na hadisi ko wani ke karanta tarjama ya san in aka ce Abdullahi bin Mubarak zaka ji jikinsa iga jikinsa ta mutsa to amma kuma idan ana kawo magana na malamai sai ce kar ku ambace mu kada ku kawo maganar mu ma la ta'ridanna bi dhikrina fi zikirihi ana maganan waɗanda suka gabace mu kada ku kawo maganan laysa sahihu idza masha kal muqadi ai shine lafiya idan har yana tafiya ba kamar wanda yake rashin lafiya da ke kwanci a rashin lafiyarsa ba wanda kamar yana da paralysis shine al muqad wanda baya iya tashi lafiyayyen mutum idan yana lafiya yana tafiya ai ba kamar wanda yake kwanci bai da lafiya ba yana da paralysis ko to haka yake cewa waɗancan su ne mutane mu ba kowa ba ne to kaga ilimi mai amfani kenan abdullahi bin mubarak ilimi mai amfani yakan sa mutum ya ga darajar ma'abuta ilimi sawa'un sun bi shi ko ba su kai shi ba idan ilimi na da amfani to to mutum zai rika da ganin darajar duk wani wanda ke da alaƙa da ilimi cikin ɗaliban ilimi zai rika girmama su cikin malamai zai girmama su waɗanda suke sa'adinsu zai girmama su in har ilimi yana da amfani waɗanda ba ba ɗaliban ilimi ba ne gama garin mutane zai girmama su zai girmama su shekaru zai girmama yara zai tausaya ma waɗanda suke yara ya girmama waɗanda suke da shekaru saboda wannan shine abin da ilimin su zai nuna masa laysa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana dole a baba kowa falalan sa a baba kowa hakkin sa sai ma yake al-ayyu wal bayan akwai abin da ake ce ma al-ayyu wanda shi al-ayyu kamar mutum ne ya zama baya surutu baya sakin magana bai shuru shuru wal bayan da wanda ke da fasaha mai yawan bayani da mai yawan zance yace wa man ilmuhu ghayru nafi'in duk wanda ya zama ilimin sa bashi da amfani idan ra'a li nafsihi fallan ala man taqaddamahu fil maqali wa tashaqqu al kalami idan ya fara ganin cewa fa shi yana da falala yana da daraja ya fi ma wanda suka gabace shi fil maqali wajen zance wa tashaqqu al kalami da kuma feke magana iya bayani da sarrafa magana da bude karatu zallan li nafsihi alaihim fadla fil ulumi sai fara ganin cewa fa shi yanzu fa yafi su ma ilimi yafi su falala aw daraja inda Allah ko ya rinka ganin kansa ma yafi su daraja a gurin Allah li fadlin qussa bihi amman sabaq saboda an bashi wani falalan da waɗanda suka gabace shi ba su da shi fa ta qara man taqaddama da haka zaka same shi yana wulakanta waɗanda suka gabace shi واجترأ عليه بكلة العلم ذاك غير جراء إلى فتونا في دول الشيء بكلة العلم ذكرت في علم الله ولا يعلم المسكين شيء مسكين بيسري بأن قلة كلام من سلف cewa karancin zancen waɗanda suka gabace mu magabata na kwarai da za ka ga su ba su da yawan surutu idan an tambaye su magana kawai sai kaga sun bada fatawa daidai da abin da aka tambaye su ba sa yawan zance da surutu shi bai san cewa illata kalamin man salaf karancin zancen waɗanda suka gabace mu magabata na kwarai innama kana wara'an saboda tsantseni ne wa khashiyat Allah wa khashiyat Allah da kuma tsoron Allah walau arada al-kalama da yana son yayi magana wa italatahu yawaita zance lama a jiza an zali ba zai gaza ba suna da abubuwan faɗi da yawa amma tsoron Allah yakan hana su surutu da yawa to duk sanda mutum yawaita surutu za ka same shi yakan yawaita kurakurai amma wani da larin ya ga haka shi ke dan malam ya yi magana shi ma sai ya shiga motarsa ya kafa kamerarsa ya ce to yau za a yi raddi kaga raddin da yake yi duk wani wanda ke da ilimi ya san shi ne ba shi da gaskiya amma shi zai hakikance zancen da wani da zancen da yake raddin shine shine daga shine gaskiya amma me ya jawo masa matsala karancin ilimi kamar yadda Abu Tayyib al-Mutanabbi yake faɗi ne wa kam min a'ibin qawlan sahihan wa afatuhu min al-fahm as-saqim mutane nawa nawa ne zaka ga suna suna sukan zance zancen da yake na gaskiya amma matsalansa mummunan fahimta ne mummunan fahimta kawai yadda watannin baya ko shekarun baya wani hatsabibin yaro ya fito wani babban malami ya faɗi maganar da yake haka ne a ilimance manyan malamai sun faɗi shi sun rubuta a rubuce yake matsala ce ta ilimi matsala ce ta ilimi manyan malamai sun faɗa an rubuta shi haka yake amma yaran nan da ya tashi magana ya ce maganan nan magana ce ta ridda ne magana bai ma ce kuskure ba ne ya cewa ya magana ka ta ridda ce to irin waɗannan su ne waɗanda za ka ga mummunan irin ƙarancin fahimta amma kuma karambani ya hana su su saurari maganganu su fahimce su a su a lafarin su ne masu randi su ne masu kare addini su ne masu kare tauhidi su ne masu kare sunna karambani su ne ake cewa menene zakartu lahu bakran fa sami'ahu khalidan fa katabahu zaidan wa qara'ahu amra mummunan fahimta kenan an ce masa an ce masa bakru amma shi abin da ya ji khalid sai ya tashi rubutawa sai ya rubuta zaidu da ya ɗauko littafin zai karanta sai ce amun da yawancin da yawa daga cikin matasa haka ne mutum ba zai tsaya fahimci zance ba kawai dai haukan zance ya kace zai ranci wanda yana ganin shi ne wanda ya sani wanda ba shi ba kuma bai sani ba wala ya alamun miskinu anna qillata kalami man salaf karancin zancen waɗanda suka gabata kana wara'an saboda tsantsainin su ne fa wa khashiyatan lillahi da kuma tsoron Allah walau arada al-kalam wa italata guda sun so take zance lama ajaza an zalika ba za su gaza ba kama qala ibn abbas li qaumin kamar yadda abdullahi dan abbas turjuman al-qur'an ya faɗa ma wasu mutane sami'ahum yatamarawna fi ad-din ya ce suna ta gaddama cikin addini abdullahi da abbas sai ya giya masa wannan zance ya ce amma alimtu yanzu ku da kuka zo na kuna ta gaddama kuna ta musu ba ku sani ba ne anna lillahi ibadan cewa allah na da wasu bayi nasa akatatkum khashiyatullahi min ghairi iyyin wala fakami tsoron allah ne sai sa suka yi shuru ba dan ba su da maganar da za su faɗa bane ba dan su bebaye bane za ku zo na da su ba za su ce komai ba wa innahum lahumul ulama kuma su ne hakikanin malami wal fusaha su ne masu fasaha wal khulaqa su ne masu iya sake zance wan nubalawa su ne masu alfarma al ulama bi ayyamillah wanda suka san dokoki na Allah subhanahu wa ta'ala غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله sai dai su waɗannan idan sun suna da girman Allah tawshat uquluhum rikicewa suke yi wan kasarat qulubuhum zukatan su suka rairaya wan qata'at alsinatuhum su kasa magana hatta idza tafaqu min dalik har sai sun farka sun dawo hayacin su yusari'una ila Allah bi a'malin zakiya sai kaga suna gaggawa wajen aikata ayyuka na alheri ya'uduna anfusahum min zamil al-mufarridin suna ƙididdiga kawunansu suna ganin kawunansu cikin masu sakaci wa innahum la'akiyasun akuya amma su ne fa masu wayo su ne masu ƙarfi wanda suke gabatar da ibada da ƙarfi wa ma'az zalimin wal khati'in suna ƙididdiga kawunansu cikin azzalimai da masu laifi wa innahum la'abrarun qura'a amma su ne fa nagartattun mutane waɗanda suka kubuta daga dukkanin wani aibi إلا أنهم لا يستكثرون له الكثير sai dai mutane ne wanda babu irin aikin da za su yi mai yawa da za su ga yana da yawa duk abin da za su aikata mai yawa ba su ganin yana da yawa duk yawan aiki ba su ganin shi yana da yawa suna ganin har yanzu sun kasa gabatar da haƙƙin Allah gare shi idan godiya suka inda za su zauna daga safe zuwa rana daga dare har zuwa alfijir suna ma Allah godiya za su rinka istighfari ya ce ya Allah mun kasa maka godiya inda za su kwana suna sallah idan sun zo lokacin da za su yi sahur kuma za su rinka istighfari su ce ya Allah mun kasa goda maka yadda ya dace ba su a ganin wani aiki yana da yawa wala yarduna lahu bil qalil bas kuma yadda a ce kadan kawai za su yi ba wani yadda mutane da yawa wani in yi fada karatu sai kaga karatunsa ya nuna masa ba sai ya aiki ba su wannan na filoli ne ai ba wajibai bane ai wannan makaruhi ne ai ba haramun bane shi karatun nasu zai rage masa aiki amma su kuma wa'annan la yarjuna lahu bil qalil ba sa yadda a ce kadan za su bada idan al'amari ya zo na addini nan suke bada kokari suke bada karfin su sabanin mutane da yawa idan aka ce wani abu na addini ne to kowa kuma lokaci yake bada sai a ce to kowa zai bada abin da ya samu tunda aikin Allah ne kowa ya bada abin da ya samu za ka ga in mutum zai bada dubu ɗaya ga wani idan aka bi masallaci za a bada sadaka to mutum yana ganin ko da naira biyar ya bada yayi tunda yi na Allah ne ya bada naira goma to yayi amma kuma babu wanda za a ba mu naira goma ya ga an bashi wani abu yanzu to mu so da dama duk abin da ya shafi addini duk abin da ya shafi ciyar da addini gaba gani muke duk abin da aka bada mai yawa ne amma su kuma masu ilimi mai amfani suna ganin abin duk abin da suka bada duk yawan su to kaɗan ne wala yudilluna alaihi bil a'mal ba sa nuna ma Allah ai mun yi maka kaza mun yi maka kaza kum haythu ma laqitahu su fa wayannan bayan Allah duk inda ka same su mun tabbuna za ka same su masu jajircewa ne mushfiquna masu tsoro ne wajilun suna firgici khaifuna suna cikin tsoro wannan zancen kharajahu abu nu'aym wa ghayru abu nu'aym ya kawo shi da ci da wasu wa kharaja al-imam ahmad wa tirmidhi min hadith abi umama kamar yadda al-imam ahmad da imam tirmidhi suka fito da hadisi daga hadisan abu umama annabi sallallahu alaihi wasallam qala daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi na cewa al-haya wal 'ilm shu'batan min al-iman kun ga din kunya wal 'ilm da rashin surutu mutum ya zama mai kame bakinsa shine al-'ilm a irin wannan hadisan al-haya mutum ya zama mai jin kunya kunya abin da zai aikata da za a ce dan me yasa za ka aikata irin wannan abu shine al-haya mutum ya kame kansa daga aikata wani abun da in ya aikata za a ce kai ai da baka aikata irin wani abun ba shi ake ce ma alhaya to shi alhaya wal da kuma kame baki rage surutu shu'batan min al iman rasta biyu ne daga cikin rassan imani wal bada amma zance mara kyau da mutum ke yi albada ya sake zance ba tare da jin kunya ba rashin kunya a cikin zance wal bayan da kuma feke zance shu'bata ne minan nifa su kuma rassa guda biyu ne na munafinci to hasana wa tirmidhi mam tirmidhi kuma ya ce wannan hadithin hasan ne wa kharajahu al hakim wa sahaha abubuwa biyu kenan ko da jin kunya da rashin surutu wannan yana yana yana karkata ne zuwa ga imani amma duk wanda ya fiye surutu kuma surutun nasa ba shi da kunya a cikin surutu to kuma wannan ya fi kama da munafinci amma nan gurin kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam amfani da albayan albayan wanda za mu zo mu fahimci nan gaba ba wai dukkanin bayani bane yake zama alama ta munafinci saboda duk wanda zai isar da sakon Allah subhanahu wa ta'ala yana buƙatan bayani yana buƙatan in yayi zance a fahimci zancensa kamar da Annabi Musa alaihi salatu wassalam ko da Allah ya aike shi ya ce rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wanda da isar da sakon Allah yana buƙatan in yayi magana a fahimci sakon shi yasa zamu zo mu karanta asar na gaba cewa bayanin kenan zai kasu gida biyu yace wa kharaja ibn hibban fi sahihihi an abi hurairah عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن حبان يا كاو حديثي دغا ابو هريره a cikin sahih dinsa daga annabi sallallahu alaihi wasallam duk da hadisin bai tabbata ba cewa albayanu min Allah shi bayani daga Allah ne idan mutum Allah ya hore masa iya zance da fasaha wannan daga Allah ne wal ilmu min ash-shaytan amma kuma al rashin iya magana rashin iya magana shi daga shaytan ne وليس البيان كثرة الكلام أما كما في شيء بيان هو غير رشد سروج بني ولكن البيان الفصل في الحق شيء متين إيه في تودك كيا عند كيا تجي متين إيه زنشن ده إن يفعل كيا لا أجان اللي شيء كيا وليس العي إلا الكلام shi kuma al'ayyu a nan gurin ba wai shine rashin magana ba ba wai karancin zance bane walakin man safiha al-haqq duk wanda ya wofintar da gaskiya to wanda shine al'igi wanda shine ke da igi shine ke da shine ke da gazawa wajen zance wanda idan mun hada asar din guda biyu da wannan asar din bai tabbata ba amma za mu iya fahimtar cewa ashe akwai bayani wanda ke zama bayani mai kyau akwai kuma bayani wanda ba mai kyau bane duk wanda ke fasaharsa da bai wanda Allah ya bashi na iya zance yake kare bata da shi to wannan daga shedan ne amma idan mutum zai ba da gaskiya da shi ya ba mai gaskiya kariya to wanda daga Allah ne subhanahu wata'ala yace wa fi marasil Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi ya zo a cikin marasil na Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ثلاث ينقص بهن العبد في الدنيا أقول أبو بوا ولا أكو وإذا إذا متينا دسو to yanqusu bihinna al-'abdu fi dunya bawa yakan samu na kasa da su ne a duniya wa yazdadu bihinna fil akhirati ma huwa a'zamu min dalika amma kuma zai samu ƙari a lahira da abin da yafi wancan girma wato idan mutum na da abubuwan nan guda uku a duniya zai iya samun na kasa saboda su amma kuma alherin da zai samu a lahira ya fi abin da ya rasa a duniya a wasu riwayoyi talakun yankusu bihinna al'abdu fi dunya wa yudriku bihinna fil akhirah maimakon yazdadu bihinna fil akhirah yudriku zai samu a lahira ma huwa a'zamu min zalik abin da yake abin da ya rasa a duniya wannan abubuwan su ne ar-ruhu mutum ya zama to mai jin kai mai tausayi mai rahama mai kau da kai daga zalincin mutane mai yafiya mai afuwa walhaya mai jin kunya wa iyyul lisan da kuma wanda ke da kane harshe bai sakin harshensa duk wanda ke da wani abubuwan guda uku a duniya to zaka same shi zai iya wahala idan mutum ya biye tausayi yana da rahama musamman a irin wannan zamanin namu zai sha wahala saboda zai ga abin da baya su kuma mutane za su ne da shi bai da wayo ne shi yana tausaya musu su kuma suna ganin bai da wayo to zai rasa abubuwa da yawa ko a gurin aiki ne za ka ga so da dama wa'anda suka ɗauki mutane a gurin aiki suke tausasa musu suke ɗan mu'amalantar su da rahama an fi wulakanta aikin su ko gida ne mutum ka ba da misali aka ba da haya ka ga mai gidan ya yi sako-sako sai ga ɓata masa gidansa amma wanda ke zazzare ido wanda shi zai ce wa mutane baya ganin kowa da gashi sai gana bin shi kafa kafa kafa kafa to za a tsare masa kayansa amma mutum ba zai bari wannan ya zai da shi ya lalata ɗabi'unsa ba mutum kada ya taɓa bari wai saboda yanayin mutane shi kuma ya zama irinsu ba ya bari ya zama shi ake cuta ya fi alheri kan shi ya cutar da wasu in dai fa har mutum ya san akwai sake yaran tashin kiyama shi ne arruhu tausayi wal haya za ka ga shi ma jin kunya kaga arruhu ko da mutum ya samu cutuwa a nan duniya amma a lahira ba arrahimu da yarhamuhum arrahman arrahimu da yarhamuhum arrahman yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama zai samu rahamar Allah subhanahu wa ta'ala wal haya hakan nan shi ma jin kunya da mutum da jin kunya sai kaga shi ma ana masa abubuwan da ba a yi wasu wa ayyul lisan idan mutum bai cika magana ba shi ma sai kaga ana masa abin da an san ba zai ce komai ba hakuri da yi qala awn bin abdullah awn bin abdullah yake cewa salatun min al-iman wasu abubuwa guda uku suna daga cikin imani al-haya jin kunya wal afaf da kamun kai wal ayyu yaje da kuma yawan karancin zance yace wal ayyu ayyul lisan abinda ake nufi da al ayyu shine ayyul lisan mutum ya zama to baya yawan surutu la ayyul qalb ba wai mutum ya zama to zuciyarsa ta gaza ba wala ayyul amal ba wai mutum ya gaza aiki ba wa hunna mimma yazid fil akhirah wannan abubuwan kuma suna cikin abin da ke kara wa mutum daidai da alahira wayan kusla fi duniya rage ma mutum a matsayi ko abin da zai samu a nan duniya wa ma yazid da fil akhira amma abin da za su kara mutum a lahira akbar mimman yanqusna min duniya sun fi abin da suke rage mutum a nan duniya da haka mutum ya hakuri ya hakuri ya iya jurewa ta warwiya hada marfu'an min wajhin da'ifin an ruwaita wannan ta wata fuskan da da'ifi ne wa qala ba'd salaf akwai cikin magabata wanda yake cewa in kanar rajul akwai wanda za ka same shi la yajli su ilal qawmi zai zo na cikin mutane fa yarawna annabihi ayyan za su ga cewa yana da matsala wajen zance bai iya zance ba wa ma bihi min ayyin amma ba shi da wani zance ba wacce da wani matsala da zancensa innahu lafaqihun musallam bijimin malami ne wanda an sallama masa cewa malami ne amma idan ya zo na cikin mutane ba zai cika mutane su mutu ba zai zo na yi shuru kaga ban bai san komai ba amma ilimi ne ya kawo masa nutsuwan nan wannan zancen na al-hasan al-basri ce fa man arafa qadra salaf da haka duk wanda ya san matsayin magabata na kwarai arafa anna sukutahum amma sakatu anhu ya san cewa ababan nan da suka yi shuru akan su ba su ce komai ba min durubil kalami irin ilmin falsafa ilmul kalam mun sha bayani akan ilmul kalam ilmin nan da ba shi da amfani da falsafa da yake shigo da shi cikin addini dan a rusa aqidar musulmai magabata sai suka shuru ba su kawo maganan ba wa kasaratul jidal ba sa yawan musu da gaddama wal fisani da jayayya wa ziyadati fil bayani ala miqdaril haja ba sa cika surutu su rinka yawaita zance sama da yadda ake bukata shurun nan da suka yi lam yakun ayyan wala jahla ba dan sun gaza magana bane ba dan jahilci bane wala kusuran ba wai dan sun takaitu bane a ilimi wanda ma kana wara'an abin da ya kai su ga haka shine tsantseni wa khashiyatu Allah wa khashiyatu lillahi da kuma tsoron Allah wa ishtighalan amma la yanfa da kuma sun shagaltu da abin da ke da amfani sun shagaltu daga abin da ba shi da amfani bi ma yanfa da abin da ke da amfani suna aiki ne abin da zai amfane su me zai amfani al'umma me zai amfani mutane me zai amfani jama'a me zai amfani addinin musulunci ba wai a zo na ita gaddama kan abubuwan da ba su da amfani ba wa sawa'un fi zalika kalamuhu fi usul ad-din wa furu'ihi haka maganar su yake a cikin usul ad-din mas'alolin aqida da furu'i ad-din da abin da ke da alaka da fiqh wa fi tafsir al-qur'an hakan nan wajen tafsir al-qur'ani wal hadith da hadithan annabi sallallahu alaihi wasallam wa fi zuhd wal raqa'i da maganganu na zuhudu na gudun duniya da abin da ke tausasa zikata wal hikam wal mawa'id da maganganu na hikima da wa'azi غير ذلك مما تكلموا فيه da wasu wannan cikin abubuwan da suka yi magana a kai zaka samu komai suna faɗi ne daidai wa daida ba sa yawan tunanci fa man salaka sabilahu malaiki subhanaka duk wanda ya bi tafarkin su haka ne dada hakika ya samu shari'a da ji sai mu tsaya daidai nan abin da makaranta daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda kuskure ne Allah ya gafarta mana وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين wataƙila idan Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu yi ƙoƙarin ƙarasa abin da ya rage cikin littafin bi idillahi ta'ala sai mu sanya wani littafi kuma wanda insha Allah shi ma zai kunshi ayoyi na alƙur'ani da hadisa na sallallahu alaihi wasallam muna ganin za a sanya riyadu salihin na al'imamun nawawi alaihi rahmatullah da kusan abinda karatun ya nuna mana kenan abinda ya shirya da al'umma ta baya littafin Allah ne da sunan manzo sallallahu alaihi wasallam kuma kamar yadda imamu maliki alaihi rahmatullah yake faɗi da shi da wasunsa suna cewa la yuslihu akhiru hadhihi al-umma illa ma aslaha awwalaha ba abin da zai gyara karshen al'ummar nan face abin da zai gyara farkon ta to da littattafai irin waɗannan da su ake gyara al'umma mutane su fahimci addinin su su fahimci addini kuma ba wai ya zo ne kawai wai a zo a yi sallah a yi ibada ba a'a hatta mu'amalolin mu yadda mutane za su zama mutanen kwarai masu ɗabi'u masu kyawu masu amana masu jarumta masu riko da masu cika alkawari da sauransu masu kyautata zukatansu bidin lahi ta'ala za mu sanya littafin bayan mun gama wannan da ibn amura wa Allah ta'ala ya karba mana ayyukan mu sa cikin mizanin kyawawan ayyukan na faɗi wannan ne saboda wanda ba su da littafin riyadu salihin na san zai wahala ne wani a tice ba shi da riyadu salihin amma wanda bai da shi sai ya kokarin samu Allah ya samu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh سيئات أقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا ارحم الراحمين يا راحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين انزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين